الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin talatin ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha takwas. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
akwai dalili wanda suke cewa wani babban riga wai daga cikin auna ne a faru a kan
ban san da shi ba wai cewa babban riga wai daga fir'auna aka faro ta na'am a kamar ni wucewa gaban mai sallah duk da gaban mai sallah daidai da inda ake aje sutura haramu ne domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa mai wucewa gaba ga mai sallah inda ya san girman abin da ke kansa na zunubi maza Allah ya ce da ya tsaya tsawon arba'in dangane da wannan arba'in kin magabata suka ce shi manzon Allah yana nihin kwana arba'in ko yana nihi sa'a arba'in ko yana nihi shekara arba'in to sai ga wata riwaya ingantatta ta tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da arba'in ma'ana ya tsaya shekara arba'in shine ya fiye masa alkhairi wato da zai wuce gaba ga mai sallah don haka idan mai sallah ya aje sutura to tsakanin shi da sutura haramun ne mutum ya wuce idan mai sallah ya yi sallah bai aje sutura wata wannan yana da laifi saboda sanya sutura wajibi ne dole ne duk wanda zai yi sallah shi kadai ko kuma a matsayin shi na limami dole ya aje sutura a gabansa in mutum bai aje sutura ba abin da yake bayan sutura can mutum yana iya wucewa amma abin da yake kusa da sutura baya halatta ka wuce tsakaninka da shi ka tsaya inda a ce wannan sallah za ta kwashe tsawon shekara arba'in kafin ya gama to shi ya fiye maka alkhairi kai wannan tsawon tsayuwar da ka wuce gaba gare shi ya abin da yake sunna game da kiran sallah a lokacin asuba kiran sallah biyu ne daya ana yin shi kafin shigar lokaci shine ketowar alfijir na biyun shi kuma ana yin shi bayan lokaci ya shiga shine alfijir ya keto tsakanin na farkon da na biyun ba wani lokaci bane wanda yake mai tsawo baya wuce kamar rubu sa'a kamar misali minti sha biyar gabanin ketowar alfijir ake kiran sallah na farko sannan idan alfijir ya keto kuma sai a yi kiran sallah na biyu wannan shine sunna in amma alfijir ya riga ya keto to ba maganar a yi biyu sai dai a yi ɗaya wancan na farkon lokacinsa ya riga ya wuce daman hikima shi na farkon domin a tayar da mai barci an gane ko wanda yake falke kenan a sanar da shi cewa lokacin sallah ya kusanta kenan ya dan shirya to shi kuma na biyun dama ana yin shi ne don a sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin kitabul jana'is wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen gawa mun tsaya ƙarshen wato hadisin ma'akil ibn yasar Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ikra'u ala mautakum yasin manzo Allah ya ce ku karanta ma mamatanku wato suratu yasin al-imamu abu daud da al-imamu nasa'i su suka rawaito wannan hadisi ibn hibban al-busti ya inganta hadisin sai dai hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ba'ifi kamar yadda al-imam nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-abkar yake cewa isnaduhu ba'ifi danganan wannan hadisi hadisi ne ba'ifi yace fihi majhulan ya ce a cikinsa akwai marwaita guda biyu waɗanda kwata-kwata ba a san su ba don haka dai a takaice hadisi ne ba ifi don haka al'imamu malik allah ya ji kansa kamar yadda ke cikin babu ma yuf'alu bil muhtadar a cikin risala ta ibnu abi zaid al-qirawani lokacin da ya zo da maganar cewa wasu daga cikin malaman malikiya shine ibn habib ya so a karanta ma mutumin da yake cikin halin fitar rai a karanta masa suratu yasi sai ya ce walam yara malikun amran ma'amulan bihi al'imamu malik Allah ya ji kansa baya ganin cewa karanta ma wanda ke cikin halin fitar rai suratu yasin cewa wani al'amari ne abin aiki da shi domin hadisin bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka kasancewar shi hadisin ka ɗauka ma in ma ya inganta tare da cewa bai tabbata ba to ba bayan mutum ya mutu bane ake karanta masa surat yasin a lokacin da yake cikin halin fitar rai ne kamar yadda wata riwaya ta zo na cewa an gane ko kenan yana cikin halin fitar rai ne ake karanta masa wato wani suratu yasin din kamar yadda yake cewa kamar yadda yake cikin wato al-musnadul firdaus riwaya ta abu darda da abu zar Allah ya kara musu yadda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa ma min mayyitin ya mutu fa yuqra'u indahu yasin illa hawwana Allahu alaihi wato babu wani mamaci da zai mutu a karanta masa yasin face sai Allah ya sauƙaƙa masa kenan hali wanda yake na fitar rai ma'ana mutumin da yake cikin yanayi wanda yake na fitar rai in aka karanta masa to Allah zai sauƙaƙa masa wato tsanani wanda yake na magagin mutuwa to tare da cewa hadisin bai tabbata ba don haka a can cikin risala a inda wato ya zo da wannan bayani a cikin baban da ke bayani game da abin da ake aikatawa da wanda yake cikin wato yanayi wanda yake na fitar rai ba bayan mutum ya mutu ba a zo kan kabarinsa a karanta masa suratu yasin wannan kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko na bayan cewa mutum ya mutu akan kabarinsa a zo a karanta masa yasin ko a karanta masa sa tabaraka ko a karanta masa kul huwallahu wannan kwata-kwata baya da asali iya addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mamaci bayan gama binne shi kuma iya abin da yake umarnin jama'a cewa su yi wannan addu'a shine su roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala da samun tabbacin ba da amsa mai dacewa kamar yadda usman Allah ya kara masa yadda ya rawaito cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato idan ya gama binne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabarin sai ya faɗa ga jama'ar da suka halarci wannan jana'iza ku roƙa ma ɗan uwanku gafara ku roƙa masa samun tabbacin ba da amsa mai dacewa fa inna hul'ana yus'al maza Allah ya ce domin a yanzu za a yi masa tambaya to iya abin da za ka faɗa bayan ka buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ringa faɗa kana maimaitawa Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu Allahumma gafir lahu Allahumma sabbithu haka kowa zai yi wannan addu'a kowa ya daga hannunsa bayan ya buɗa da salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma kowa a tsaitsaye ba a tsugunna ba domin wannan tsayuwa sunna ne yin wannan addu'a a tsaye sunna ne tsugunnawa wannan saɓanin sunna ne sai dai inda larura ya kasance mutum baya iya tsayuwa to wannan na halatta ya tsugunna amma duk wanda zai iya tsayuwa to yin wannan addu'a ya yi ta asugunne wannan ya saba ma sunna iya abin da yake sunna yin addu'ar a tsaye tun da cewa yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci yakan tsaya akan kabarin an gane ko to dan haka su kuma manzon jiya sahabbai mudibinsu abun koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir dan haka jana'iza ibada ce tun daga farko har zuwa karshe manzon Allah sai da ya bayyana mana hatta da kaifiyar yanda ake ma shi mamaci addu'a manzon Allah ya bayyana mana ga addu'ar da ta dace mu masa kuma ga yanda zamu yi wannan addu'a shine a tsaye don haka kenan karanta yasin da tabaraka da kulhu wallahu da sauransu wannan duka ba mahallinsu bane iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi to a matsayin mu na muminai shi ya zama wajibi akan mu mu wadatu da shi tare da cewa akwai dalilan da suke nuna hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da karanta alkur'ani a makabarta domin manzon da ya zo da alkur'anin to ba shi bai karanta ga iya abin da ya kenan in har kai mabiyin shi ne na hakika to kar ka saba masa abin da kaga yayi to kai kokari ka kwatanta don haka dai a takaice hadisi ne bai kuma iya abin da hadisin yake nihi da mauta kuma anan bi itibari ma sai ya kunne kenan wanda yake cikin halin fitar rai domin kamar yadda Hausawa suke cewa karshen alewa kasa duk wanda yake cikin hali na fitar rai karshen shi mutuwa don haka duk wanda yake cikin wannan yanayi aka ambace shi da cewa matacce ne za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمن فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه في عق- في عقبه واخلفه في عقبه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد ببرد هبرة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وعن أبي هريرة رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي وحسنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan hadisi ne daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda take cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala abi salama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiga gun mijinta shine abu salama a lokacin da ba shi da lafiya kafin allah ya karbi rayuwarsa wanda abu salama bakurai shi ne yana daga cikin marigayen farko a wajen karbar musulunci yana daga cikin waɗanda suka yi hijira biyu suka yi hijira zuwa ƙasar habasha kuma suka yi hijira zuwa madina ya halarci yakin badar da yakin uhudu a yakin uhudu aka masa rauni wannan rauni ya warke bayan wani lokaci raunin sai ya tashi bayan wasu 'yan watanni ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa to a lokacin da ba shi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gunsa domin ya je ya gaishe da shi wa qad shaqqa basaru a lokacin nan wato ganinsa ya kame ma'ana ya daga ido baya kyautawa wanda wannan kuma wato alama ce wadda ke nuna wato rai ya fita a lokacin nan wato ganinsa ya kane kenan a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa tuntunin rai ya fita fa agmadahu manzon Allah sai ya shafe masa idan ثم قال sannan manzon Allah sai ya faɗa ga jama'ar da suke gun sai ya ce innan ruha wato lalle shi rai idza qubiba manzon Allah ya ce idan aka karbe shi aka raba shi da gangan jiki ittaba abul basar manzon Allah ya ce dibi sai ya bi shi idan aka zari rai daga jikin bawa to ido yakan bi shi da kallo ya ga ina ne za a tafi da shi saboda shi mala'ikan mutuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yana da wato mataimaka na mala'iku waɗanda suke tare da shi game da duk wata rai da Allah yake nihin ya karba idan ya zare wannan rai kai tsaye waɗannan mala'iku za su karɓi wannan rai idan mumini ne za su saka shi cikin wani tsumma wanda yake na musamman wanda daga ge- wani kyalle wanda yake daga gidan aljanna ake zawa da shi kai tsaye sai su saka wannan rai sai su yi sama da shi to haka in na kafiri ne ko na munafiki mala'iku waɗanda suke na azaba sukan karɓi wannan rai idan suka karɓi wannan rai aka yi sama da shi to idan an je sama ta farko sai a liƙe ƙofar ba a buɗa ma wannan rai a wuce da ita amma in ta mumini ne kai tsaye mala'ikun sama ta farko suna farin ciki suna murna sai su tambayi wannan mala'ikun wannan kwaran wane ne sai su ba su labarin cewa ran wane dan wane a lokacin nan sai a buɗa ƙofa sai a wuce da shi amma duk wata rai ta munafiki ko kafiri ba a wucewa da ita kai tsaye za a dawo da ita kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul araf innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yadja aljamalu fi samil khiyar wa kadhalika najzi almujrimin to a lokacin da aka karbi rai aka raba shi da gangan jiki manzon Allah ya ce ittaba'ahul basar wato gani sai ya bi baya ma'ana sai ya ringa kallo ido sai ya zamanto baya kyautawa kallo yake ina za a tafi da wannan rai don haka za ka samu idan mutum Allah ya masa rasuwa idan shi a buɗe ya ɗaga yana kallo fafajja nasu min ahli jin haka ke da wuya wasu jama'a daga cikin iyalin abu salama wato sai suka fasa kuka irin kuma kukan da ya haramta shine na ɗaukaka murya da cewa wayo mu mutumin lalace kamar yadda suke faɗa a jahiliya wa waila wa bura wato wayo kai can hallaka wayo mu mutumin lalace aka samu wasu jama'a a nan gidan abu salama sai suka fasa kuka da suka ji manzon Allah ya ce lalle rai idan aka raba shi da gangan jiki to gani yakan bi shi kenan sai suka fahimci cewa abu salama Allah ya masa rasuwa me za a yi sai suka wato daga murya da kuka lafazin bajja an ciro shi ne daga abdajish idan aka ce abdajish wato shine daga murya da kuka a lokacin da wato wata musiba ta samu mutum shine yace fabajja nasu min ahli wasu jama'a daga cikin iyalin gidan abu salama wato sai suka fasa kuka faƙala sai manzon Allah ya ce da su la ta du'u ala anfusikum illa bi khair kaga wannan gaba tana nuna cewa daga murya da suka yi game da kuka irin kuka ne wanda yake na jahiliya na cewa wayyo mu mutumin lalace shine manzon Allah ya ce la ta du'u ala anfusikum kar kuma kanku wato addu'a illa bi khair manzon Allah ya ce sai ta alkhairi mecece illa sai ce fa innal mala'ikata tu'minu alama ta taqulu domin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala suna cewa amin akan abin da kuke faɗa ma'ana cewa suke ya Allah ka karba musu ya Allah ka karba musu in addu'a ta alkhairi kuka ma kanku to mala'ikun Allah suna addu'ar cewa Allah ya karba addu'ar in ma muguwar addu'a kuka ma kanku na cewa wayyo mu mutumin lalace to mala'ikun Allah suna nan suna cewa ya Allah ka karɓi addu'ar tasu munar addu'ar da suke ma kansu Allah ka kamsa shine yace fa innal mala'ikata da yace la tad'u ala anfusikum illa bi khair maza Allah yace kar kuma kanku addu'a sai ta alkhairi fa innal mala'ikata domin mala'ikun Allah tu'minu ala ma taqulun wato suna cewa amin akan abin da kuke faɗa ma'anar amin Allahumma stajib du'a'ana ya Allah ka karɓi addu'ar mu shine ma'anar amin sun maƙala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma gafirli abi salama ya ce ya Allah ka gafarta ma abu salama addu'a ta farko kenan ya Allah ka gafarta ma abu salama domin mamaci babu addu'ar da yake da bukata sama da addu'a ta roƙon gafara na cewa Allah ka gafarta masa don haka anan manzon Allah ya gabatar da ita Allahumma gafir li abi salama yace ya Allah ka gafarta ma abu salama sai yace wa rafa'a darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka ɗaukaka darajar shi da matsayin shi a cikin bayinka waɗanda suke shiryayyu su ne annabawa kamar yadda ya zano can yake cewa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin waɗannan su ne almahadiyyin annabawan Allah da siddiqai da shahidai da salihai shine yace warfa'a darajatahu ya Allah ka ɗaukaka darajarsa ka ɗaukaka matsayinsa fil mahadiyyi cikin bayinka waɗanda suke shiryayyu addu'a ta uku sai ya ce wafsahalahu fi qabrihi ya Allah ka yalwata masa kabarinsa ka faɗaɗa masa kabarinsa addu'a ta hudu sai ce wa nawwir lahu fihi ya Allah ka haskaka masa kabarinsa ya Allah ka haskaka masa kabarinsa domin kaburra cike suke da duhu Allah yakan haskaka kaburra na muminai a sababin addu'a ta salihan bayi da suke musu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadhihi alqubura sai yake cewa zulmatun ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha bi salati alaihim manzo Allah yace lalle waɗannan kaburra da kuke gani manzo Allah yace cike suke da duhu ya ce Allah yana haskaka kaburra na muminai a sababin addu'ata da nake musu don haka shi mamaci yana buƙatar addu'a matuƙa domin wannan addu'a wato takan haskaka masa kabarinsa shi ne ana manzan Allah ya ce wa nawwir lahu fihi ya Allah ka haskaka masa kabarinsa wa khalufhu fi aqibihi yace ya Allah ka mai masa a cikin zuri'arsa wato da khalifa wanda yake nagari lafazin wakhlufu ya Allah ka zame masa khalifa ma'ana ka sanya masa wani khalifa wanda zai kula da iyalinsa kenan bangaren abin da ya shafi halinsu na rayuwa da halinsu wanda yake na addini shine yace wakhlufu ya Allah ka zame masa khalifa ko kuma ka sanya masa khalifa na kwarai fi aqibihi a cikin zuri'arsa idan aka ce aqib wato su ne ‘ya'ya da jikoki kenan abin da yake nihi a nan kenan iyalinsa kamar yana can ya ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un fi aqibihi ai fi auladihi ko kuma kace fi zurriyatihi ma'ana zuri'arsa kenan ‘ya'yan shi da jikoki a takaice wannan hadisi kamar yadda wato ummu salama Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna mana idan bawa Allah ya masa rasuwa to abu na farko wanda aka sunnanta mana wato shine shafe masa ido kamar yadda a nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatar da cewa abu salama ya cika farkon abin da manzon Allah ya shafe masa ido yi shi kuma shafi idan ba shi da wata addu'a ta musamman kamar yadda ake cewa in za a shafe ma mutum ido a karanta inna an zanna wannan baya da asali a karantarwa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam iya kawai abin da aka sunanta shi ne a shafe masa ido in kamar misali ana buƙatar fatar ta ɗan wannan kenan akan iya sanya hannu a cikin ruwa kenan sai a ɗan jika sai a ɗan janyo fatar a rufe idan wannan kuma kamar misali in mutum ya jima ne a mace to wannan yana kafin domin jiki yana kamewa to amma in kamar misali kai tsaye ne daga an janyo idan ruhuwa zai kamar yadda shi ne nan abu na farko sannan kuma a wannan gaba kenan za mu fa'idanci wato halaccin kallon fuskar mamaci bayan Allah ya karɓi rayuwarsa domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kalli fuskar manzon Allah sai ya tabbatar da cewa rai ya fita me yasa saboda ya ga wata alama daga cikin alamomi na mutuwa wato shine kenan kamewar gani ya zamanto baya kyautawa tare da cewa su alama wadda take ta cewa rai ya fita wato akan gane ta hanya guda biyu hanya ta farko shine lokacin da ya kasance kamar yadda zuciya ta daina bugawa zuciya idan ta daina bugawa to wannan shine alamar da ke nuna cewa rai ya fita wanda a ci gaba wanda yake na likitanci a yau kenan akwai na'urar da za a sa kai tsaye ana iya sanin mutum cewa da saura ko kuma ya tafi sannan kuma alama ta biyu wato shine lokacin da in kwakwalluwa ta tsaya domin ita ce take ba da umarni ga sauran dukkan gabbai na jiki suke motsawa hatta da ita bugawar zuciyar ita ce farkon abin da take tsayawa in ta tsaya sannan sai kaga dukkan gabbai wato sun tsaya ba sa aiki shi yasa zaka ga shi mamaci ko hannu ka daga sai yanda kai da shi to in an gane wannan alamomi na cewa tabbas mutum ya mutu to a lokacin nan shi kenan sai abin da ya biyo baya kuma shi za a sa gaba don haka dai a takaice a tabbatar da cewa mutum ya mutu kenan kafin a fara masa abin da aka shar'anta a shar'anci don haka shine kenan hikima da ake kai mutum likita saboda ba kowa bai san alamu waɗanda suke na mutuwa amma wanda yake mu'amala da abin yau da gobe da zaran mutum ran shi ya fita yakan iya ganewa to shi yasa a nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kalle shi ma lokacin da ya ga idansa ya kame baya kyautawa ya daga sama manzon Allah sai yake faɗa cewa lalle rai wato idan an karɓe shi an raba shi da gangan jiki to gani yakan bi shi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa wato haramun ne wato daga murya game da wato kuka irin na makoki shine na jahiliya kamar misali irin na wayo mu mutumin lalace wannan kwata-kwata haramun ne baya halatta kamar yadda anan manzon Allah yayi hani me yace cewa la tadu'u ala anfusikum illa bi khairi kar kuma kanku addu'a sai ta alkhairi to dan haka shi kuka na daga murya da irin waɗannan miyagun kalmomi haramun ne baya halatta domin hikima ana manzo Allah ya ce mala'ikun Allah suna nan wato suna cewa amin wannan kuma jin kai ne na ubangiji subhanahu wata'ala game da bayansa muminai ya sanya mala'iku na musamman waɗanda suke halartar duk wani mamaci iya abinda su iyalin mamaci suka faɗa na addu'a in addu'a ta alkhairi suka yi to mala'ikun Allah suna cewa amin ya Allah ka karɓi addu'arsu kaga wannan taimako ne wanda yake na musamman wanda mala'ikun Allah suke mana wanda kuma jin kai ne na ubangiji subhanahu wata'ala ya dura musu wannan aiki sannan hadisin kuma yana nuna mana mustahabbancin yi ma mutum wannan addu'a bayan Allah ya karɓi rayuwarsa idan mutum Allah ya karɓi rayuwarsa to farkon abin da ake bukata a yi masa ita ce wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a ya ce Allahumma gafir li abi salama ya ce ya Allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahdiyin ya Allah ka ɗaukaka darajar shi a cikin bayan ka shiryayyu wafsah lahu fi qabrihi ya Allah ka yalwata masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi ya Allah ka haskaka masa kabarinsa wa khalufhu fi aqibihi ya Allah ka zame masa khalifa a cikin zuri'arsa ma'ana ka sanya masa khalifa nagari a cikin zuri'arsa wannan addu'a wato mustahabi ce ga duk wanda Allah ya masa rasuwa kenan waɗanda suke nan su yi masa wannan addu'a sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato shine tabbacin wato ni'ima ta kabari ni'ima ta kabari shine Allah ya fada da kabarin bawa ya haskaka masa ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna kamar yadda yake cikin hadisi na albara ibn azib mumini Allah yakan fadada masa kabarinsa iya tsawon ganin shi kenan iya inda gani ke hangowa bakin nan ne wato fadin kabarinsa kamar yadda yake cikin wata riwaya kabarinsa Allah zai fadada shi dama da hauni kamun saba'in sannan kuma za a haskaka kabarin kuma a buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna zai ringa shakar kamshinta da ni'ima har izuwa kiyama to don haka shi kabari kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa farkon masauki ne daga cikin masaukai waɗanda suke na lahira ko ya zamanto dausayi daga cikin dausayi na aljanna ko kuma ya zamanto rami daga cikin ramuka na wuta kamar yadda yana kasancewa rami ne na wuta ga duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala da dukkan wani munafiki Allah ya kare mu kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana kenan abu na farko da ake farawa game da mamaci in Allah ya masa rasuwa shine a shafe masa ido sannan kuma a yi masa wannan addu'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kuma Allah ya karbi addu'ar manzansa domin shi Abu Salama da Allah ya masa rasuwa matar shi Ummu Salama bayan ta gama ta kaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kuma ‘ya'yansa gaba ɗaya shi abu salama kin wato a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka tashi manzan Allah ya zamanto shi ne mai kula da su kaga Allah ya mai masa wato da khalifa wanda ya fi kowa kowane khalifa nagarta shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da iyalinsa sannan hadisi na gaba hadisin aisha Allah ya kara mata yadda wato tana faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina tuwofiya wato a lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa sujjiya bi burdi hibara wato an lullube shi wato da wani bargo wanda yake na auduga an gane ko idan aka ce hibara wato wanda yake na auduga kuma wanda ana saka shi ne a can birnin yaman in aka ce hibara wanda aka zane shi kenan kamar misali burgo ne ko mu ce mayafi ne wanda yana da zane wanda kuma a yaman ake saka shi shine ake kiran shi hibara to wannan tufafi da shine aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mayafi ne lokacin da Allah ya masa rasuwa hadisi ne muttafaqun alai wannan hadisi abin da yake karantar da mu idan mutum Allah ya masa rasuwa bayan an shafe masa ido to abin da ake bukata abin da zai biyo bayan shine sai a samu wani mayafi sai a rufe shi saboda gangan jikin mamaci gaba ɗayan shi al'aura ne me yasa saboda bawa idan Allah ya karɓi rayuwarsa rai ya rabu da gangan jiki to kamannin mutum sukan canza kai tsaye kamannin mutum sukan canza don haka ba a son a bar mamaci a buɗe iya abin da ake bukata sai a rufe shi kamar yadda can cikin suratul ma'ida ubangiji ta'ala na faɗa game da kissa ta 'ya'yan annabi adam alaihi salam kamar yadda shi wanda ya kashe ɗan uwansa yake cewa ya wailata a ajaztu an akuna misla hazar gurabi fa uwariya sau'ata aki a shahid chai fa uwariya sau'ata aki yace yanzu ya gagare ni yace in lullube wato sau'ata aki shine al'aurar ɗan uwana in aka ce sau'a shine ana nihi da aura al'aura kenan don haka shi gangan jikin mamaci wannan al'aura ne ba a son a bar shi a buɗe iya abin da ake da zarar mutum an tabbata ya mutu an shafe masa ido to iya abin da za a yi sai a rufe shi da wani bayani kamar yadda anan aisha allah ikara mata yadda ta ce lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam hina tuwufiya a lokacin da aka karɓi rayuwarsa lokacin da allah ya masa rasuwa jiya bi murdi hibara wato an lullube shi da wani mayafi ko kace da wani bargo wanda yake mai zane sakar yaman kenan sannan hadisi na gaba hadisin aisha allah ikara mata yadda tana faɗa anna ababakar ne siddiqa radiyallahu anhu lalle abubakar allah ikara masa yadda abbalan nabiya sallallahu alaihi wasallama ba'da mautihi wato ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya karɓi rayuwarsa domin lokacin da Allah ya karɓi rayuwar manzansa abubakar baya nan ya fita daga birnin madina ya ɗan tafi bayan gari nan kusa kafin ya dawo Allah ya karɓi rayuwar manzansa to bayan Allah ya karɓi rayuwar manzansa yana ɗakin Aisha an lullufe shi da wani mayafi abubakar da ya dawo aka faɗa masa cewa Allah ya karɓi rayuwar manzansa abubakar ya shiga ɗakin da ya shiga ɗakin sai ya janye mayafin daga fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbance shi tsakanin idanunsa wannan hadisi yana nuna mana halaccin sumbantar wato mamaci bayan Allah ya karɓi rayuwarsa ga wanda ya halatta ya sumbance shi halin yana rayu an gane ko wanda ku ya halatta ya sumbance shi halin yana raye dan uwanka namiji yana iya sumbantar ka ko wanda take muharramar ka ko matarka amma wanda take ajinabiya ba za ta zo ta sumbanci mutum bayan Allah ya masa rasuwa ko mutum ya zo ya sumbanci mace bayan Allah ya mata rasuwa wadda take wato ajinabiya shi amma misali diyarka ce ko kanwarka ce ko yakka ce ko mahaifiyarka ce wadda dai haramun kinka ce ko kuma matarka to wani bayan Allah ya mata rasuwa kana iya sumbantarta haka ita ma mace wanda yake muharraminta bayan Allah ya masa rasuwa tana iya sumbantar shi haka namiji wato yakan iya sumbantar dan uwan shi namiji kamar yadda mace za ta iya sumbantar ƴar uwarta mace kamar yadda tana raye tana iya sumbantar ta kuma haka bayan Allah ya mata rasuwa tana iya sumbantar ta don haka abubakar Allah ya kara masa yadda ya shigo ɗakin Aisha ya kware wannan mayafi daga fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya sumbanci tsakanin idanunsa shi ne anan malam kenan ya shigo da wannan hadisi kenan bayan cewa in an lullube mamaci kenan wanda ya halatta ya sumbance shi yana iya daga fuskar kenan ya sumbance shi kamar yadda abubakar Allah ya kara masa yadda wato ya aikata anan sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ikara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah ke cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu manzon allah ya ce ran mumini idan allah ya karbi rayuwarsa mu'allaqatun bidainihi wato an rataye ran a sababin bashin da yake kansa ma'ana an tsare shi duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi sai a dakatar da shi ba za a kai shi ba hatta yi ƙuba an sai idan an biya masa wannan bashi da yake kansa al'imamu ahmad da al'imamu turmizi suka rawaito wannan hadisi sannan al'imamu turmizi ya kyautata danganansa a takaice hadisi ne sahihi kamar yadda shaka nasir albani allah ya ji kansa wato ya inganta wannan hadisi shine ya ce nafsul mu'min wato ran mumini mu'allaqatun bidainihi wato an rataye ran a sababin bashin da yake kansa alba'u anan sababiyya ce ma'ana a sababin bashin da yake kansa kenan an tsare ran duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi to za a dakatar da shi sai an biya masa wannan bashi shine ce hatta yi quba alu wato sai an biya masa wato wannan bashi da yake kansa domin kasancewar shi haƙƙi wanda yake na ɗan adam haƙƙi ne wanda yake dole sai in mai shi ya yafe ko kuma an sadar masa da haƙƙinsa domin abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala baya yankewa abu ne wanda yake tsakanin bayi ne junansu da juna shi haƙƙi wanda yake tsakanin bawa da ubangijinsa shine ubangiji ta'ala yake yafe ma bawa don haka wannan yana nuna tsanani wanda yake na al'amarin bashi don haka kamar yadda jabir allah ikara masa yadda ya rawaito hadisi na cikin musnad na al-Imamu Ahmad da sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ma wato duk wani mutum idan Allah ya masa rasuwa manzon Allah baya masa sallah matukar akwai bashi a kansa in dai akwai bashi a kansa to manzon Allah baya masa sallah dan haka a farkon musulunci idan aka zo masa da gawa aka ajiye domin ya fito ya mata sallah bazan Allah yakan tambaya cewa mamacin nan akwai bashi a kansa idan an ce masa akwai bashi a kansa bazan Allah sai yi tambaya ta biyu shin ya bar abin da zai iya biya masa bashin idan aka ce masa eh ya bar abin da zai iya biya masa bashin bazan Allah sai ya wuce gaba ya yi masa sallah idan kwa aka ce masa mamacin nan akwai bashi a kansa ya yi tambaya ya bar abin da zai iya biya masa bashin in aka ce a amuza Allah sai ya ja baya ya ce ba zai masa ba sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah ni ba zan masa ba ana nan wata rana sai aka zo da wata gawa bazan Allah sai ya tambaya a alaihi dai shin akwai bashi akan wannan mamaci qalu na'am alaihi dinaran suka ce kwarai ya manzon Allah akan shi ana bin shi dinare biyu bazan Allah sai ya ja da baya sai ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah bazan masa ba tunda ana bin shi bashi kuma bai da halin biya abu kata da Allah ikara masa yadda sai ce huma alayya ya rasulallah ya ce ya manzan Allah dinari biyu da ake bin sa ni na ɗauka na ɗauki na ɗau nauyin biya masa ya ce ya rasulallah na lamunce ni zan biya masa in ce kai masa sallah maza Allah sai ya wuce ya masa sallah lokacin da Allah ya buɗa ga manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daula ta musulunci ta samu hanyoyi waɗanda suke na shigowar dukiya ƙasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya huduba a cikin hudubar sai yake cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsi maza Allah ya ce duk wani mumini ni na fi shi cancanta game da kansa sai ya ce faman taraka dainan fa alayya ya ce duk wanda ya mutu ya bar bashi a kansa maza Allah ya ce fa alayya na kaina nauyin biya masa bashi wa man taraka malan fali warasatihi duk wanda ya mutu ya bar dukiya manzo Allah ya ce ta magadan shi ce ba ma bukatar komai dan haka a tsari na musulunci hukumar kasa ba ta da haƙƙi daidai da dala a cikin dukiyar mamaci dukiyar mamaci ta magadan shi ce tuntuni ko ubangiji ta'ala ya kasa an gane ko ubangiji ta'ala ya riga ya kasa duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa don haka ko alkalai a shar'ance da sunan cewa su suka yi rabon gado a ba su inda ba da sunan cewa su zo su yi wannan aiki to ba maganar cewa wannan duk wanda aka naɗa shi alkali to nauyi ne na al'umma aka dora masa don haka ya zama wajibi akan hukumar ƙasa ita za ta ɗauki ɗawainiyar su ta yi musu albashi wanda zai wadace su wannan aiki ne nasu in mutum allah ya masa rasuwa za a raba gado su zo su raba gado amma nauyinsu akan wannan haƙƙi da aka ɗora musu na alƙalanci to dole hukuma ta yi musu albashi a tsari wanda yake na addini to don haka maza Allah ya ce wa man taraka malan ya ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya fali wa rasatihi maza Allah ya ce ta magadan shi ce ba ta mu bace amma duk wanda ya mutu a kan shi akwai nauyin bashi maza Allah ya ce fa alayya wannan nauyin bashi na kaina ni zan biya masa don haka wani daga cikin malamai shine Muhammad ibn Ibrahim a Sheikh Muhammad ibn Ibrahim yake cewa idan daga cikin musulmi mutumin da Allah ya masa rasuwa akwai nauyin bashi a kan shi bai bar ba abin da zai iya biya masa bashi to ya zama tilas akan gwamnati ita za ta biya masa wannan bashi dole ita za ta biya masa don haka kaga a irin dokokin da aka yi na cewa za a fitar da wani abu daga cikin ka san mamaci to me zasa kuma shi wanda ya mutu ana bin shi bashi mi gwamnati ta daukan masa wanda a tsari na musulunci dole ne na yana daga cikin amfanin baitul mali wanda ya mutu bashi da halin biyan bashi to dole ne gwamnati za ta biya masa kamar yadda wannan shine tsari na musulunci duk da cewa mu tsarin mu dama ba na musulunci bane ba an gane ko tsarin hukuma na kasar mu ba tsarin musulunci bane ba tsarin Allah bane ba to don haka shine anan manzon Allah yake cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi yace ni na fi dacewa game da kowane mumini game da kansa ma'ana na fi ka jin zafin kanka duk wani mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi mu jin zafin kanmu sai yace duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa amma sharadi ya zama to bai da abun biya to manzon Allah yace fa alayya yana kaina kenan ni zan biya masa abin da ya bari na dukiya kuma zan Allah ya ce wannan ta magadan shi ce a wata riwaya manzan Allah ya ce kuma iyalin shi ma nauyin su na kanmu wanda ya mutu ya bar iyali talakawa to wannan hukuma ita take daukar nauyin su cin su da shan su a takaice kenan shi wannan hadisi yana nuna mana hadarin bashi don haka mutum in Allah ya masa rasuwa farkon abin da za a yi daga cikin dukiyar shi bayan an fitar da ɗawainiya ta jana'iza ma'ana saya masa da kafani da turare da wani kuɗin ginin rami in har biya aiki da abin da ya shafi itace da sauransu da tabarma da komai dai abubuwa na tattala mamaci a kai shi makomar shi in an fitar da waɗannan kuɗaɗe daman daga cikin dukiyar shi ake huddawa sai in wani ya yi tabarru'i ma'ana saboda Allah ya ɗauki ɗawainiyar wannan to bayan an fitar da wannan abin da zai biyo baya wato shine sai a biya masa bashi a biya masa bashi shi kuma yana iya kasancewa bashin duk wani haƙƙi wanda yake na bawa kenan tsakanin shi da yan uwan shi ko kuma wanda yake tsakanin shi da ubangijinsa kenan abin da ya shafi ko kun yi ciniki da wani ma'ana baka biya shi ba sai a biya ko kuma ka ɗauki mutum ya gama aiki baka biya shi haƙƙin shi ba sai a biya shi ko kuma ramce ne kai ko kuma misali aro ne kai na kayan mutane baka mayar ba ko kuma diya ce wadda ta hau kanka baka biya ba to wannan duka haƙuƙuwa ne waɗanda suke na tsakanin bayi junansu da juna dole ne a biya ko kuma abin da ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala mutum Allah ya masa rasuwa ya yi lattin fitar da zakka to bayan an fitar da ɗawainiya ta jana'iza sai a lissafa dukiyar shi a fitar da haƙƙin Allah ko kuma misali hajji ta riga ta zama wajibi a kan shi ta zama wajibi a kan shi ya mallaki abin da zai kai shi ya dawo da shi kuma bai je ba to a wannan lokaci haƙƙi ne na Allah sai a ɗauka a yi masa sannan ko kuma akwai wani addawal alwashi da ya ci tsakanin shi da ubangijin shi bai cika wannan alwashi da ya to sai a ɗauka a biya masa domin shi ma bashin Allah ne ko kuma wata kafara da take kan shi kamar yadda hadisi na cikin sahihul bukhari wata ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulallahi mahaifiyata ta ci alwashin cewa idan Allah ya sauke ta lafiya ta hau teku ne ta yi bulaguro za ta yi azumin wata guda za ta yi azumin wata guda alwashi ne ta ci ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ta cewa za ta yi azumin wata guda kuma Allah ya sauke ta lafiya ba tare da ta yi wannan azumi Allah ya karɓi rayuwarta ta ce ya rasulallahi yanzu ina iya mata wannan azumi manzon Allah sai ce ba ni labari inda a ce mahaifiyarki ana bin ta bashi idan kika biya mata bashin shin ya biyu ta ce kwarai manzon Allah ya ce to fadailullahi a haqqu bil wafa bashin Allah shi yafi cancanta game da biya kenan dan haka duk wani bashi na Allah wanda yake kan bawa idan Allah ya masa rasuwa to kai tsaye za a yi kokarin a sauke masa wannan bashi ko kuma abin da yake tsakanin shi da bayin Allah haƙƙin da yake kan shi nasu sai a yi ƙoƙari a biya masa wannan bashi in akwai a cikin dukiyar shi za a biya in kuma babu to sai a samu daga cikin iyalin shi makusanta wani ya lamunci wannan haƙƙi da yake kan shi ya ce to mu za mu biya wanda kuma daman ya zama wajibi a kansu in mutum ya bar abin da zai biya masa bashi daga cikin dukiyar shi za a biya masa in kuma bai bar ba abin da zai iya biya masa bashi to wannan ya zama nauyi akan magadan shi su za su yi kokari su biya masa bashin da yake kansa don haka kenan bayan an fitar da mu'anut tajhiz dawainiya wato ta kenan al'amarin mutuwa na saya masa da kafani da saura abin da zai biyo baya kenan biya masa bashi in an biya bashin da yake kan shi gaba daya sai a dawo mataki na uku shin yayi wasiya in yayi wasiya to daga cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyar za a zartar da wannan wasiya idan an zartar da wasiya wani abu ya rage sai a dawo da shi a haɗa shi da wannan kashi biyu kenan abin da ya rage wannan shine gado in kuma wani abu bai rage ba a cikin wannan kashi ɗaya daga cikin uku idan aka zartar da wasiya to daidai da dala ba za a ɗauko ba a ƙara akan wannan kashi ɗaya sai da yarda da amincewa ta magadan don haka kenan sai in an biya bashi abin da ya rage zai zama gado amma in dai bashi ba a biya ba ko da dukiya gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi to dole sai an biya masa kaddara cewa mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar dukiya ta kai misali miliyan ɗari shi ko ana bin shi bashi na miliyan ɗari ko kuma ɗari da talatin ko da hamsin to dole wannan gaba ɗayan abin da ya bari bashi za a biya masa abin da ya rage kuma dole ku magada ku ne za ku yi kokari ku biya masa an gane ko tare da cewa in su magadan ba su da halin biya to hukuma ita za ta ɗau nauyin biya masa kamar yadda yake a shar'ance kenan to amma mafi yawan mutane a yau su famar gado suke famar cewa gado suke ba a bincikawa ko an bincika kenan in an gaba shi ne mai yawa sai a ce a sai a kyale shi kuma abu ne wanda ya zamanto wajibi wannan shine farkon abin da za a zartar da shi domin cewa shi mamaci in Allah ya masa rasuwa kenan a tsare yake baya samun gunkwanci sai an biya masa bashin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu da ya dau nauyin biya masa wannan bashi an samu wasu kwanuka manzon Allah ya haɗu da Abu da ya ce ka biya masa bashin Abu da ya ce bai biya ba aka sake haduwa manzon Allah ya tambaye shi ka biya masa bashin yace ya rasulullahi na biya masa bazan Allah sai ya ce al'ana barratta alaihi jildahu a yanzu ne ka sanya ya masa fatarsa ma'ana a yanzu ne ya samu gunkunci da haka a takaice dai wannan hadisi hadisi ne sahihi kenan bayan mutum Allah ya masa rasuwa an je an binne shi kenan abin da za a bincika shine akwai nauyin bashi a kan shi ko kuma babu kenan kuma duk wani bashi wanda ake bin shi wanda aka sanya ajali cewa sai nan da zuwa lokaci kaza zai biya to wannan ajali ya sauka ko da shekara nawa aka yi alkawalin cewa wane ya ɗau bashi sai nan da shekara goma misali zai biya bashi yanzu idan Allah ya masa rasuwa wannan ajali ya sauka in akwai abun biya take yanke za a biya amma shi kuma bashin da yake bin wasu to su kuma wannan in an sanya ajali kenan sai wannan ajali ya cika kenan dole magada hakuri za su yi har akai wannan ajali sannan a biya wannan bashi amma shi kuma wanda yake kan shi kenan ajalin ya sauka sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam qala fil ladhi saqata an rahilatihi famat ya faɗa game da wani sahabinsa da allah ya masa rasuwa lokacin da ya faɗo daga kan raƙuminsa wannan kuma ana tsaye ne wato a arafa a lokacin haji rana arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna tsaye a nan arafa wani sahabi yana kan raƙuminsa sai ya faɗo yana faɗowa sai wuyan ya karye sai Allah ya karɓi rayuwarsa faƙalar siluhu bima'in wasu manzon Allah sai ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya ganyen magarya ake samu an gane ko kuma wato ganyenta ko kuma kasancewar sassaƙen magariya shine ake dakewa idan aka daka shi sai a zo a zuba shi a cikin ruwa a kada shi kunwa ta tashi wannan ruwan da shine za a wanke masa kai a wanke masa jikin shi saboda shi wannan tamkar sabulu yake yana fitar da dauda da duk wani datti daga jikin bawa sannan kuma hikima ta biyu shi ganyen magarya ko iccen magarya yana da wani sinadari wanda yake sanya gangan jikin mamaci wato ya kane baya saukin wato canzawa don haka ake sa wato shi wannan ganyen magarya kenan sai a dake shi in aka dake shi kenan sassaƙenta ko ganyen kenan sai a kada shi a cikin ruwan a zuba shi wannan kamar matsayin sabulu don haka wani yakan iya cewa ya canza ai idan aka sanya ya canza shi wannan abu ne tsarkakeke wanda kuma baya tuɓe ma ruwan tsarki kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi umarnin cewa a sanya ganyen magariya a ciki shine yace ku wanke shi da ruwa sai yace wasu dir wato da magariya kenan ganyen ta ko sassaken ta kenan a dake a zuba shi kenan hikimar da ake sanya shi matsayin sabulu ne sannan kuma yana da sinadarin da ke kame jikin mamaci baya saukin canzawa sannan manzon Allah ya ce wa kaffinuhu fi thawbayhi sannan ku yi masa likkafani wato a cikin tufafinsa kenan zanansa da mayafi wanda yake dauke da harami da shi cikon hadisin shine manzon Allah sai ya ce wala tuhanniduhu wala tukammiru ra'sahu maza Allah ya ce kar ku shafa masa turare kuma kar ku rufe masa kai sai ya ce fa inna hu yub'athu yawmal qiyamati munabbiyan domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik to don haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana wanke mamaci wannan wajibi ne idan mutum Allah ya masa rasuwa dole ne a yi masa wanka wannan wanka kuma farilla ce mai wadatarwa idan wasu suka tsaya game da shi to sun sauke ma saura inda jama'a za su yi ittifaki akan kin wanke mamaci a rasa wanda zai wanke shi to gaba ɗayansu sun ɗau zunubi domin sun tozartar da abin da Allah ya wajabta musu kuma dangane da wanke mamaci maza su suke jibintar wanke ɗan uwansu namiji kamar yadda mata su suke jibintar wanke mace ko mun kusacinka da mace diyarka ce ko mahaifiyarka ce ko yarka ce ko kanwarka ce to baya halatta ka wanke ta sai dai yan uwanta mata su za su wanke ta haka shi namiji wanda suke jibintar wanke shi maza sai dai kawai tsakanin ma'aurata shi kadai ne shari'a ta tuge miji yana iya wanke matar shi kamar yadda mata tana iya wanke mijinta wannan shi kadai ne abin da yake halatta a shari'a to dan haka anan manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magariya kai tsaye anan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda wannan umarni ko abin da yake fa'idantarwa shine wajabci to haka shi wanke mamaci akan wanke shi da ruwa da ganyen magarya kenan wanka ko da ake ma mamaci ana masa wanka uku ko biyar ko bakwai kamar yadda za mu iske in har ya bukatu zuwa haka wanka dai na ƙarshe akan sanya turaren kafin kenan farko dai abinda ake bukata sunna in za a wanke mamaci wanka uku za a yi masa kenan na farko sai a sanya ganyen magarya a cikin ruwan ko kuma abin da ya kama da haka kenan kamar yadda ake sanya sabulu a yau sabulu a sanya mai kamshi ko mara kamshi duk ɗaya ne a sanya sabulu a wanke shi sannan kuma sai a yi masa wanka na biyu wanka na uku in za a yi masa sai a sanya turaren kafur a ciki kamar yadda za mu iske a hadisi wanda shi wannan turaren kafur kin yana daga cikin hikima wato yakan sanya kamshi a jikin mamaci kuma yakan kame jikin mamaci baya gaugawar canzawa bugo da ƙari kuma wannan turaren kafir yakan hada yakan hana kwari ya hau jikin mamaci kwari baya hawan jikinsa kamar yadda shi wannan turaren kafir yadda ka san kamar kwan tsuntsuwa haka yake kamar kwantan tabara haka yake akan sanya shi cikin akwati wanda kaya duk jimawa da za su yi kwari baya shiga cikin wannan akwati ya tittila kaya shine hikimarsa sannan sai ya ce wa kaffinuhu fi saubaihi manzon Allah ya ce ku yi masa likkafani a cikin tufafinsa wanda shi ma yi ma mamaci likkafani wannan wajibi ne wanda kuma shi asali likkafani wato abin da yake wajibi a yi masa likkafani guda ya kai uku wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi likkafani akan yi shi ne a cikin zane kamar misali babban zane wanda zai iya lullube mamaci shine za a yi masa kamar yadda ana manzon Allah ya ce wa kaffinuhu fi saubaihi ku yi masa likkafani wato da waɗannan tufafi nashi guda biyu domin shi wanda yake ɗauke da harami mayafi ne da zane mutum ya ɗaura zane sannan ya yafa mayafi manzon Allah ya ce ku yi mishi da su don haka kuma wannan yana nuna mana halaccin yin likafani wanda yake tsohon tufafi kenan wanda kamar misali an sa musta'amal ba dole ba ne sai sabo kenan ko da in dai mai kyau ne wanda yake tsaftatacce ana iya ma mutum likafani da shi kamar yadda anan ya ce wa kafi nuhu fi saubaihi maza Allah ya ce ku yi masa likafani wato a cikin tufafinsa kuma akan wannan gaba malamai suka ce asali game da likafani a cikin dukiyar mutum ake ɗauka a yi masa sai dai in wani ya ce ya ɗauki wannan nauyi amma farko a cikin dukiyar shi za a ɗauka in yana da in wani ya ɗauke to in ba shi wani kuma bai ɗauka ba to wannan ya zama tilas akan gwamnati ita za ta yi masa kafani da dukkan wata ɗawainiya wato ta mutuwa sannan sai ya ce kuma wala tuhanni duhu kar ku shafa masa turare wala tuhammiruhu maza Allah ya ce wala tuhammiru ra'asa maza Allah ya ce kuma kar ku rufe masa kai me yasa saboda shi wanda ya mutu yana cikin aikin hajji kamar yanda yana raye lokacin da yake cikin wannan aiki an haramta masa sanya turare an haramta masa rufe kai to haka bayan Allah ya masa rasuwa bai ya halatta a shafa masa turare bai ya halatta kuma a rufe masa kai domin wannan aiki da yake ciki na ibada za a tada shi a ranar kiyama yana cikin wannan aiki na haji shine yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik Allahumma labbaik wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da ya fara wani aiki na gari aiki na ibada neman ilimi ne ko yana cikin jihadi ko wani abu na ibada na daban idan Allah ya karbi rayuwar shi akan wannan aiki ba tare da ya gama to a ranar kiyama za a tada shi akan wannan aiki wanda yana daga cikin alama ta kyakkyawan karshe mutum ya mutu akan wani aiki na ibada ya zamanto mutum yana cikin aiki na ibada Allah ya karbi rayuwarsa wanda ya mutu yana azumi a ranar kiyama za a tada shi yana azumi wanda ya mutu yana sallah a ranar kiyama za a tada shi wanda ya mutu yana cikin neman ilimi a ranar kiyama za a tada shi akan wannan tafarki duk wani aiki na ibada idan mutum ya mutu akan shi to akan shi za a tada shi a ranar kiyama kamar yadda shi wannan ana cikin aikin haji ne Allah ya karɓi rayuwarsa za Allah ya ce kar ku shafa masa turare kar ku rufe masa kai domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai faɗar labbai kallahuma labbai sannan kuma wannan hadisi kenan yana nuna mana wato cewa duk wani mutum idan Allah ya masa rasuwa to ana buƙatar a shafa masa turare sababin shi wannan da manzon Allah ya hani domin yana ɗauke da harami kamar yadda za mu iske hadisi na musamman sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa wato shi mamaci kenan wanda ya mutu a cikin hali yana ɗauke da harami kenan haramun ne a rufe masa kansa haramun ne a rufe masa kansa kamar yadda ana manzon Allah ya ce kar a rufe masa kansa kuma kenan hadisi mai zuwa insha Allah za mu gane yaya ake wanke mamaci a nan dai mun fahimci cewa wanke mamaci wajibi ne kuma yi masa da kafani wajibi ne nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك